أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله wannan karatunmu na wannan littafi na ɗaibatul garwa za mu ɗora daga inda muka kwana za mu tashi shafi na ashirin da uku a irin wannan bugun namu idan ban manta ba mun kwana akan baitin da yake cewa kullu asin fil bali duk abin da yake zuwa zuciyar ɗan adam fa huwa si wallahi ta'ala to ba Allah bane aina su wallahi ta'ala aina aina siwa'u ina ne ta yaya ne ne wanda wani Allah bai san Allah yake kullu naqsin anhu tanazzaha kidiman wa kamalu sana lahu was sana'u kullu naqsin duk wata tawaya tanazzaha ta tsarkaka eh tanazzaha Allah ya tsarkaka kidiman tintini anhu gabarinsa duk wata naƙasa kullu naqsin duk wata tawaya tanazzaha kidima anhu zatin Allah ya tsarkaka tintini anhu ga wannan na ƙasa wa kamalu sana haka cikar ɗaukaka ya tabbata ga Allah was sana'u da cikar haske ولهُ الخلق وحده وله الأمر ويجري ويجري في ملكه ما يشاء وله الخلق dukkanin halitta ta tabbata ga Allah walahul amru kuma al'amari ma ya tabbata ga Allah wahdahu shi kadai shi kadai shine mai kalku da amru shine hadratul kalku da hadratul amru walahul kalku wahdahu halitta gaba ɗaya ta Allah dai shi kadai wani ba shi da bai halicci komai ba walahul amru dukkanin al'amari kuma na Allah ne wa yajri ma yasha wa Allah yana gudanar da abin da ya so fi mulki a cikin mulkin sa khaliqun kullu ma adahu wala bad alahu fi wujudihi lantihau kalikun Allah mahalicci ne, kullu ma adahu, e, kalikun kulla ma adahu, shi ya halicci duk abin da ba shi ba, wala badi alahu, Allah ba shi da farko, fi wujudihi a cikin halittarsa lantiha'u kuma Allah ba shi da ƙarshe a cikin zuwa lokaci kaza a rasa shi. Wajibin kal wujudi kullil kamalati mahalun azadu hawal wal fana'u wajibin kullul kamalati dukkan wata kamala da cika wajibun wajibi ne ga Allah manan aka ce wajibi ne ga Allah ana nufin abu ne wanda ba zai yiwu a kore shi gabarin Allah ba kal wujudi kamar samuwa shi ma wajibi ne ga Allah amma ana nufin cewa lalle lalle siffofi ne na Allah wanda Allah baya rabuwa da su to kal wujudi kamar samuwa adudadu ha kishiyoyin wannan siffofi na kamala wal fana'u da ƙarewa muhalun koraru ne ga Allah ba zai yi a jinginta a jingina Allah wa kishiya ba ko kuma ƙarewa wahidu zati was sifati wal af'ali wa fi kulli ma lahu shuraka'u wahidu zati Allah shine mai makadaitin zati was sifati da makadaiciyar siffa wal af'ali da makadaicin aiki eh wa fil kulli a cikin dukkan wannan zatin Allah, siffofinsa, ayyukansa, malahu shuraka ba shi da abokan tarayya. Alimun ƙadirin muridun sami'un wa basirun hayyin lahul asma'u, alimun Allah shi masani ne, ƙadirun mai iko ne, muridun mai nufi ne, sami'un mai ji ne, basirun mai gani ne, hayyun rayayye ne, lahul asma'u, kyawawan suna sun tabbata ga Allah shine lahul asma'ul husni. ذو كلام بقولكم منه كان القلق سيان أرشه والهباء ذو كلام الله ne magana ne bi kauli kun da faɗin cewa kun kanal kalku minhu dukkan halittarsa suka kasance bi kauli kun da faɗin kun sayyani kuma daidai ne arshihu halittar a wannan al'arshinsa wal haba'u da ƙura daidai ne duka a cikin kun aka halicce su da halittar al'arshi da halittar ƙura babu wanda ya ba wani wahala wa Allah dukkanin su cikin kun aka yi su shine zu kalami ma abocin magana ne bi qauli kun minhu kana al-khalqu da fadin kun ne inna ma amruhu za arada sha ne qulu kun fa kun to da fadin kun ne kana al-khalqu minhu halitta sa ta kasance sayyani kuma duk ɗaya ne arshihu al'arshin sa wal haba'u da kura duka ɗaya ne ba wacce ta ba wacce ta bada wahala eh idan dan adam ne zai gina gida mai ɗaki ɗaya da mai ɗaki biyu da mai ɗaki goma kaga mai ɗaki goma wahalarsa ta fi mai ɗaki takwas mai ɗaki takwas kaga wahalarsa ta fi mai ɗaki shida to amma Allah da ƙura da al'arshi duka ɗaya ne ba wacce ta ba wani ba, ba wacce ta za a ce ita ce mai wahala kullu ilmin yakunu aw kana ma amma an tajhul afkaru wal ara'u kullu ilmi dukkanin wani ilmi yakunu da ya kasance a wannan duniya aw kana yakunu da yake kasancewa kenan wanda ake ganowa har a yanzu aukana ko kuma ilimin da ya kasance ma'ama an tajatul afkaru tare da abin da ta tunanin mutane ya haifar shine ma'ama tare da ma an tajatul afkaru abin da tunani ya haifar shine natija wal ara'u da ra'ayoyin mutane ya bayar huwa min ilmihi ka qadrati bahari daga cikin ilimin Allah kamar dugon kamar dugo ne daga teku duk wani ilimi da ka gani a duniyan nan da wanda ya faru a baya da wanda yake faruwa yanzu da abin da tunani na ɗan adam yake haifar da shi na ilimi huwa shi wannan ilimin gaba ɗaya min ilimihi in aka ce za a danganta shi da ilimin Allah ka katsara ce baharin kamar ɗigo ɗaya ne a cikin teku amma fa da sharaɗi lau adal bahara gayatun wanti ha'u gayatun ƙarshe gayatun ƙarshe wa da'u da farko lau adal bahara da za su rabu da kogi. Ma'ana wannan ma da aka ce ilimin halittu gaba ɗaya, kamar ɗigo ɗaya ne daga cikin teku, amma fa da sharaɗin tekun ta zama ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Ka ga wannan misalin ma kenan bai hau ba. Shi ne gayatun ƙarshe wa da'u da farko lau adal bahara da kogi da za su rabu da kogin. Malikul mulki zuljalali lahul kullu istihali shariku wal wuzara'u malikul mulki Allah shine mamallakin mulki shi ma wanda yake da bugun na gida gyara malikul mulki kaulasin a masa kisra ba rufu'a bane zul jalali mai girma lahul kullu eh lahul kullu istihala shariq wal wuzra'u lahul kullu eh eh istihala shariq lahul kullu komai nasa ne komai na Allah ne karka ji an ce malikul mulki zul jalali yace to to a sauran wasu abubuwan fa sai yace lahul kullu komai na Allah ne ash-shariku abokin tarayya wal wuzara'u da wazirai sune mataimaka istihala sun kori ga Allah harafi kun hil mala'iku ajzan an huwal anbiya wal awliya'u hara haral mala'iku mala'iku sun dimauce fi kunhihi a cikin sanin haƙiƙanin Allah ajizan anhu sun gajiya daga san wannan abu wal anbiya'u yace kai annabawa ma sun dimauce su gane wa hakikarin Allah wal awliya'u yace ballantana ma waliye in ka zo fassara wannan wal awliya'u karka ce wal awliya'u da waliye a sai ka ce wal awliya'u ballantana ma waliye annabawa ma da mala'iku ba su san hakikanin yadda Allah yake ba to ballantana kuma waliye sai ka ce wal awliya'u ballantana waliye baharathum anwaruhu hayyarathum habbaza hayratun hiyal ihtida'u baharat kuma anwaruhu anwaruhu haskake haskake na zatin Allah baharat hum ya gagar dukkanin halittu hayyarat hum ya dimauta su habbaza hayratun madalla da irin wannan dimaucewa cikin zatin Allah hiya al-ihtida'u ai ita ce ma asalin shari'a ka dimauce a cikin zatin Allah shine abin da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa dalalun bi zatillahi aina hidayatin bata a cikin zatin Allah shine ma asalin shiriya wasu tambadaddu da basu gane ba sai suka ce wai shobaran yana nufin ai abubuwa marasa kyau sune ma asalin shiriya a shobaran yana magana ne da wannan halarar da irin wannan halarar yake magana wanda annabawa ma sun kasa gane yaya take shine dalalun bi zatillahi ayyi hidaji bacewa a cikin zatin Allah shine asalin ma shiriya to kaga shi ma Yusuf annabahani ya faɗa wasu kuma daga cikin sufaye suka ce wa wajadaka ballan fahadi wa wajadaka ballan mun same ka ka bata a cikin zatin Allah ka bata a cikin zatin Allah babu kai fahada sai maka shiryar da kai maka nuna maka yadda abin yake wallahu a'lamu amma eh shine laysa wannan laysa yadri gairuhu fa jami'ul khalqi fi kunhi rabbihim juhalau laysa yadrihi gairuhu gairuhu wani Allah laysa yadrihi bai san hakikanin yadda zatin Allah yake ba fa jami'ul khalqi dukkanin halittu juhala'u ba su da sani fi kunhi rabbihim a cikin hakikanin ubangijinsu marra abaniyan darahu bina'un aina hazal bina'u wal banna'u yace to kaga fa mu mutanen zamani sai an ba mu misali muke ganewa marra abaniyan duk wanda yake ganin baniyan magini da rahu bina'un ginin da ya gina ya san shi duk wanda yake ganin cewa ginin da magini yayi to ginin ya san shi to shi kenan aina hazal bina'u ina gini yake wal banna'u da sanin wanda suka gina shi marra ash-shamsa fi nahari daratha wa ya an hazilalu wal afya'u marra ash-shamsa duk wanda yake ganin rana fin nahari a lokacin a lokacin wuni darat wahaya an hazzilalu inwoyi sun san ranar wal afya'u da kuma inyoyi misalin da zaka in ka ce wani ya san hakikan yadda Allah yake to kana ganin kenan inuwa ta san rana tunda ai sai rana ta fito cikin inuwa za ta bayyana shine abin da yake nufi mar wannan marra ash-shamsa duk wanda yake ganin rana fin nahari a wuni darat hawa haya an hazzilalu cewa inuwoyi sun santa wal asiya'u da inuwoyi to shi ma wacce duk wurin wasu ɗaya ubansu ɗaya e azzilal jam'i ne na zillu al asiya'u jam'i ne na fai'u azzilalu shine inuwa amma masu fiqhul lugha suna dan bambantawa in ka ji an ce azzillu inuwa ce wacce take ta yamma lokacin da rana ta fito ta gabas to za ka ga inuwa ta koma yamma to wannan inuwa sunanta zillu lokacin da rana ta koma yamma za ka ga inuwa ta koma gabas to wannan ita ake kira fai'u a fiqhul lugha amma duka ma'anar su inuwa ce asarun madar al-mu'assiru fihi wa li hazaini bil hudus istiwa'u asarun su halittu da kake ganin su asarun wani irin gurbi ne madar al-mu'assiru fihi wanda mu'assiru fihi wanda aka yi wa gurbin nan madara bai san asarun wanda ya wannan wannan tasirin ba wanda ya wannan gurbin kamar wanda ya toni rijiya rijiya din ita ce asaru mu'assiru fihi kuma ita ce wannan rijiyar asarun shine gurbi madaral mu'assiru fihi bai san waye ya gurbi a cikin su ba asarun shine kace kamar rijiya mu'assiru fihi kuma wanda ya toni rijiya to asarun shi abin da aka yi wa gurbi madaral mu'assiru fihi bai san wanda ya masa gurbin ba wal hazaini to saboda haka ne bil hudusis tiwa'u istiwa'u daidaituwa ya tabbata bil hudusi ga halittu gaba ɗaya halittu ba san Allah ba atural hadisati tadari kadiman kaifa tadari kallaqu hal ashiyau atural hadisati yanzu kai ne karatu kana ganin fararin abubuwa tadari kadiman za su san wanda bashi da farko kaifa ta yaya ne ne al ashiyau abubuwa tadari kallaqa za ta san waye halicce ta qadara qalqar arifuna billahi marqan malikalqin ila ula hurtiqa'u qadara qal arifuna hakika arifai masana Allah qadara ka hakika sun hau markan wata iriyar matakala ta sanin Allah ba ta sama ba ba ta hawa sama ba irtiqa'u hau hawa malikalqin bai kasance ga wata halitta ba li ulahu zuwa ga wannan daukakar da suka hau na sanin Allah din yawwa matakala ba matakala irin ta beni da za a taka taku ɗaya biyu uku a matakalar ta sanin Allah fa aqarru min ba'di kulli ta'allin wa tajallin an lakafa akafa'u fa aqarru sunan arfan da suka hau hawa cikin halara ta sanin Allah fa aqarru sai suka yi furci suka tabbatar min ba'di kulli ta'allin bayan sun samu dukkanin wani hawa cikin ilimi na ma'arifa wata jalli bayan duk wani tajalli da suka samu daga halar Allah na sanin Allah sai suka tabbatar da cewa annal kafa'a haƙiƙa fa abin da ke boye kafa'u shine a boye eh to ballantana kuma wanda ba arifi ba walaqad dalla ma'asharun hakamul aqla wa hum min bi hukmihim hukama'u walaqad dalla ma'asharun haƙiƙa wasu mutane sun halaka hakamul aqla da suka ba wa hankalinsu hukunci cikin Allah wa ma hum hukama'u to su ba su kasance masu hikima ba bi hukumihin da hukuncin da suka bawa hankalin nasu wani yake cewa to an ce Allah yana ko ina wai har cikin shadda kaji fa mahaukaci in kuma ka tambaye shi zai ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum Allah shi yake kula da halittu to ai cikin shaddar akwai halittu ga su nan su tsutsotsi da kyankyaso to su su kyankyason da suke cikin shaddan waye yake kula da su tsutsotsin da suke ciki waye yake kula da su waye yake kashe su waye yake kula da su waye yake raya su kaga wannan hankali suka sa cikin lamarin Allah shi yasa suka bata wayan ce yana ko ina wai har cikin shadda maulan mu shehu dahiru radiyallahu ta'ala anhu yace to dan da yake cikin uwarsa waye yake halittarsa kaga duk kafircin mutum cewa zai yi Allah ne sai shehu dahiru radiyallahu ta'ala anhu yace to waye yake turawa ya halitta masa wannan dan dan jini ya taba shi saboda haka lamarin Allah mutane su kiyaye masu irin wannan mummunan tauhidi yawwa walaqad dalla ma'asharun hakika wasu mutane sun bata hakkamul akala da suka bawa hankali hukunci wa ma hum hukama'u su ko ba su kasance masu kewa bi hukumihin da hukuncin da suka ba hankali hina ma safaru ala gairi hadiyin uqila al aql minhum wa zikau hina ma safaru lokacin da suka yi tafiya ala gairi hadiyin ba tare da shirya ba uqila al aql minhum sai aka daure hankalin su wa zikau da basirarsu wa zakau kai da basirarsu sai zamto duk abin da za su yi za su shirme kaifa tadril uqula kunha ilahin kana min ba'di kalfi kalkihil uqala'u kaifa sai ayani ne tadaril uqulu hankula za su san kun ha ilahin haƙiƙanin Allah kana uqala'u masu hankali ma sun kasance ai min ba'di kalkihi sashin wani daga cikin halittunsa ai hankulan ma hankalin ma halitta ce daga cikin halittun Allah kuma an gaya maka cewa halitta Allah ya fi ƙarfin halitta ma lahu alaihi naf'un wa darrun min barayahu ahsanu aw asau malahu naf'un min barayahu malahu naf'un babu wani amfani alaihi ga Allah min barayahu daga halittunsa ahsanu da suka kyautata mana duk wata halitta da ta kyautata ta aiki mai kyau to ba wai fa ta amfani Allah bane a kanta taiwa sai ka zo sake cewa kuma malahu darrun babu wata cutarwa min barayahu daga halittunsa a sa'u da suka munana, wanda ya mummuna aiki bai cuci Allah ba kansa ya cuta, saboda haka Allah ba a cutar da shi. Kulli shay'in min al-kala'iki fanin walahu wahdahu ta'ala al-baqa'u kullu shay'in min al-kala'iki duk wani abin da yake na halittu ne fanin mai karewa ne walahu wahdahu ta'ala al-baqa'u walahu al-baqa'u wanzuwa rashin karewa ya tabbata ga Allah wahdahu shi kaɗai ta'ala madaukaki arsalar rusul lil anami liyumta zaladayhim sa'adatun wa shaqa'u arsalar rusula Allah ya aiko manzanni lil anami ga talikai liyamtaza sa'adatun domin arziki ya bambanta wa shaqa'u da tabewa ladaihin ga wurin su dan su san daidai su san ba abin da ba daidai ba saboda kahun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo an kasa bambance tsakanin halal da haram shine arsalar rusula ya aiko manzanni lil anami ga talikai liyamtaza domin ya bambance sa'adatun arziki wa shaqa'u da tabewa liyamtaza zanta bambantu ladaihin a gurin halittu sidiquhum wajibun fahum wa fa suku sidiquhum wajibun wa fahamun wa tablighu hudahu wa kulluhum umanau sidiquhum wajibun gaskiyar manzanni wajibi ne dukkan annabi mai gaskiya ne wa fahamu kuma kasancewarsu masu fahimta babu ba gidaje shi ma wajibi ne wa tabaligu isar da sakon Allah shi ma wajibin shi ma wajibi ne ga manzanni dukkan annaba sun isar da abin da Allah ya isar da su hudahu hakan nan shiryarsu ita ma wajibi ne dukkanin annabawa shiryayyu ne masu shiryarwa wa kulluhum dukkaninsu umana wa amintattu ne ana sun yi aikin yadda Allah ya ce su yi wa mahalun arzaduha wa ma'asi shi wa gairar uyubi jazar siwa'u wa mahalun arzaduha kishiyoyin waɗannan siffofin sun koru eh shine wa mahalun arzaduha kishiyoyin waɗannan siffofin sun koru wa ma'asihi hakan nan saban Allah ya kori ga annabawa ba zai yi annabi ya iya saban Allah ba eh jazar siwa'u to abin da ba wannan ba ya halatta ga annabawa za su iya shan wahala ko su ji yunwa ko su yi rashin lafiya shine jarar siwa'u wani abin da ba wannan ba ya halatta ga annabawa yace amma wa gairul uyubi amma fa banda aibo ba annabi ba zai zama makaho ba annabi ba zai zama kuturu ba annabi ba zai zama gurgu ba da sauran wata rashin lafiyar da za ta sa a rika kyamarsa shine wa jarar siwa'u saboda irin waɗannan abubuwan ne ma wasu daga cikin malamai suke ganin da yawa abubuwan da ake faɗa a cikin kissar annabi ayyuba kamar ba su inganta ba da yawa abubuwan da ake faɗa ga kissar annabi ayyuba ta rashin lafiyarsa bai inganta ba abu da dai ittifaqan cewa annabi ayyuba yayi rashin lafiya amma irin abubuwan da ake ta faɗa a kissoshi da yawa malamai suna ganin ba su inganta ba saboda ba zai yi annabi ya zamto ya hadda larurar da har zai zama mutane suna kyamarsa ba wallahu ta'ala a'lam